إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga allah maɗaukakin sarki da ya sake tara mu a ƙarƙashin wannan bagire mai tarin albarka a wannan masallaci masjidu shafi'i a wannan anguwa ta sura bildi domin ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma a yau muna ranar juma'a wanda ya daidai ga talatin ga watan da ula hijira ta manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da da da hudu arba'in bakwai. wanda ya daidai ga 21 ga watan 11 miladiyar isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2025 a muna cikin suratul haqqa wannan kuma shine darasinmu na biyu a cikin wannan sura mai albarka za mu tashi inda allah maɗaukakin sarki yake cewa fa'iza nufi suri nafhatun wahida
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية
Allah maɗaukakin sarki yake cewa fa'iza nufi hafi suri na fatun wahida. Allah ce idan aka yi busa a cikin ƙaho busa guda ɗaya wa humilatil ardu Allah ce kuma za a ɗauki ƙasa wal jibalu da duwatsu fa dukkata dakkatan wahida sai a ninnike su ninnikewa ga baki ɗaya. Allah ce fa yawma idhin waqa'atil waqi'a to a wannan rana fa mai abkuwa ta rige ta abku wan shaqqatis sama'u Allah ce sama kuma za ta kakkece fa hiya yawma idhin wahiya saboda ita a wannan ranar mai rauni ce wal malaku ala arja'iha Allah ce mala'iku kuma suna akan sansaninta wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya a wannan ranar mala'iku guda takwas ne za su ɗauki al'arshin ubangijinka a samansu yawma idhin tu'raduna Allah ce ranar da za a bujiro da ku la takhfa minkum khafiya babu wani daga cikinku wanda za ya ɓoyewa ko ko la takhfa minkum khafiya babu wani abunku wanda za ya ɓoye ma Allah maɗaukakin sarki a wannan ayoyi da muka karanta Allah maɗaukakin sarki yana ba mu labarin abin da zai faru ne a ranar tashin alkiyama bayan Allah ya umarci mala'ika israfil da ya busa a cikin ƙafo idan ya busa a cikin ƙaho wannan busa ce wadda dukkanin wani mutum wanda yake akan doron ƙasa za ya faɗo ya suma Allah maɗaukakin sarki yake cewa fa'idhanu fi suri nafhatun wahida Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari a cikin wata suran yake cewa fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah Allah yake cewa idan aka yi busa a cikin kafo dukkanin wanda yake akan doron ƙasa zai hwaɗe ya suma zai hwaɗe ya some Allah ce illa man sha Allahu sai wanda kadai ubangijinka ya so to Allah madaukakin sarki a wa'annan ayoyi yana ƙara ba mu labarin cewa za a yi wata busa ta biyu wannan busar ta biyu da za a yi ita ce busar da dukkanin mutanen da suke cikin ƙabarruka Allah maɗaukakin sarki za ya sa a busa musu ransu sannan domin su zo su yi tsaye a gaban ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya yi musu hisabi Allah ya ba mu labari a wannan ranar ce za a ɗauki da duwatsu da ƙasa dukkaninsu za a ɗauke su Allah maɗaukakin sarki ya niƙe su niƙewa baki ɗaya Allah ya daidaita su sai ka ga ƙasa ta kasance hili ne hili ne ga yanan hili hili ne tas babu wani tudu babu wani kware babu wata babu wani dutse da zaka ga wani wuri yayi kware ko wani wuri yayi sama duka Allah madaukakin sarki za ya daidaita shi a waje guda Allah ce to idan hawan nan ranar ta abku a ran nan mai abkuwa ce ta abku abinda ake gudu ne ya faru ranar da kowa yake firgici ranar da kowa yake zuwa duniya wani ya shantake ya kin abin da ya kawo shi wani kuma ya dage yi ma Allah aiki Allah ce to a wannan ranar mai abkuwa ta abku Allah ce saboda firgici da tashin hankali ranar tashin alkiyama Allah ce za ka ga sama ma ta kyakkece bayan cewa a gidan duniya lokacin da muke rayuwa tana a ɗinke wani gini ne wanda Allah maɗaukakin sarki yana nuna mu'ujizar shi akan wannan ginin lokacin da Allah maɗaukakin sarki ake a duniya Allah yana nuna ma injiniyoyi Allah yana nuna ma masu technology na duniya cewa bus isa su zo da wani rihi ba wanda ya kama da sama amma a ranar tashin alkiyama saboda bala'i da firgici da wannan ranar take ciki ita kan kanta saman ma za ta kyakkece za ka ga mala'iku suna sabkowa daga cikinta domin su tsaya a gefanta Allah yake cewa fahiya yau mai idin wahiya sama duk da cewa gini ne mai ƙarfi amma a ranar tashin alkiyama gini ne wanda za ya kasance mai rauni Allah ce wal malaku ala arja'iha kuma Allah madaukakin sarki za ya sabkar da mala'iku wa'annan mala'iku suna nan a gefen wannan sama Allah ce wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya Allah ce rana wannan mala'iku guda takwas ne wanda Allah zai ba su umarni su riki sama Allah ce yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiya Allah ce ranar da za a bujiro da mutane duk wata halitta da ka sani da Allah maɗaukakin sarki ya yi za ta tashi a wannan ranar babu wani wanda za ya laɓe babu wata halitta da za ta laɓe a rasa wai ina ne ta shiga babu wani wanda zai laɓe ma Allah maɗaukakin sarki Allah ke cafa idanu fi hafi suri nafkatun wahida Allah ce idan aka yi busa a cikin ƙaho busa wadda take ita ce busa guda ɗaya malaman tafsiri sun yi saɓani a wannan kaliman da Allah yake cewa fa'iza nufiqa fi suri nafqatun wahida wata busa ce ake nufi wasu malaman suka tafi akan cewa ita ce busa ta farko da Allah madaukakin sarki zai yi saboda duk abin da ke akan doron ƙasa ya suma ya mutu ya koma zuwa ga ubangijin shi wasu malaman kuma suka tafi akan cewa abin da Allah madaukakin sarki yake nufi da anan fa'iza nufiqa fi suri nafqatun wahida shine ranan da Allah madaukakin sarki zai umarci mala'ika domin ya yi busa a cikin ƙaho idan ya yi busa a cikin wannan ƙahon dukkanin halittun allah maɗaukakin sarki za su tashi domin su zo su yi tsaye a gaban allah saboda allah yi musu hukunci waɗanda suka tafi a ƙalƙashin wannan tafsirin akwai al'imamu tufi a cikin littafin shi na tafsiri akwai al'imamu sa'adi a cikin littafin shi na tafsiri haka akwai al'imamu al-qurtubi akwai al'imamu ibnu kathir dukkaninsu wa'annan malaman sun tafi akan cewa fa'iza nufika fi suri nafkatun wahida lokacin da za a yi busa busan da Allah maɗaukakin sarki yake nufi ita ce busan da za a yi domin a zo a gaban Allah maɗaukakin sarki a yi hisabi idan bu manta ba a ayoyin da muka karanta baya Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin wasu halittu da aka yi wasu mutane da aka yi irinmu wanda sun ƙaryata abin da annabawansu suka zo musu da shi to da Allah ya ba mu labarin cewa sun ƙaryata abinda annabawa suka zo da shi sai Allah ya gaya mana cewa ya hallaka su Allah ce wa ja'a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'a fa asaw rasul rabbihim fa akhadhahum akhdhatar rabiya inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariya linaj'alaha lakum tadhkiratan wata iya ha'udunun wa'iya Allah ya ba mu labarin cewa wa'annan al'ummomin abin da ya sa Allah ya kifar da su da mutanen annabi Ad da mutanen annabi Lut da Samudawa da Adawa dukkan Allah ya ba mu labarin cewa ya hallaka su dan me yasa aka hallaka su saboda sun saba ma abin da manzanninsu suka zo da shi na gaskiya to Allah madaukakin sarki dan ya nuna ma cewa idan mutum ya saba ma Allah ya ƙibin umarnin da Allah ya umarce shi da shi a duniya to wai dan an mishi azaba a duniya ba shi ke nuna cewa ba shi kenan an rabu da shi da Allah maɗaukakin sarki Allah ya ba mu labarin cewa ya hallaka su a duniya an samkar musu da azaba kala-kala shi yasa Allah maɗaukakin sarki zai ba mu narko na azaba na biyu wanda za ya same su shine ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce fa'idhanu fi ƙafi suri nafhatun wahida a lokacin da za a yi busa a cikin ƙaho busa wadda take guda ɗaya abdullahi bin umar bin al'as idan Allah ta ƙara tabbata a gare shi a cikin hadisin da al'imamul bukhari ya fitar wani ba ƙauye ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi manzan Allah masur menene ake ce ma ƙaho wanda ya zo a cikin wannan kalimar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi qarnun yunfahu fihi manzo Allah ce wani kaho ne Allah madaukakin sarki zai umarci mala'ika Israfil yayi busa a wannan kahon saboda duk wani mai rai ya tashi ya zo gaban Allah shi domin ayi hisabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a cikin ingantaccen hadisi cewa shine mutum na farko da Allah madaukakin sarki za ya bude ƙasa ya fara hitowa manzan Allah yake cewa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu yawm al-qiyamah manzan Allah yake cewa ni ne mutun na farko wanda idan mala'ika ya busa a cikin kaho ni ne mutun na farko da ƙasa za ta fara budewa domin in hito a wata ayar Allah madaukakin sarki yake cewa min ayatihi an taquma as-sama'u wal-ardu bi amri thumma idha da'akum da'watan min al-ardi idha antum takhrujun Allah yake cewa yana daga cikin ayoyin Allah an taquma as-sama'u bi amrihi shine za a tashi ranar tashin alkiyama da al'amarin ubangijinka da umarnin ubangijinka thumma idza da'akum da'watan min al-ard Allah yace a lokacin da Allah za ya kira ku kira wanda kuna a cikin ƙasa Allah ce idza antum takhrujuna sai ga ku kuna bullowa daga cikin wannan ƙasar kuna hitowa domin Allah madaukakin sarki yayi mana hisabi wannan ba komi yake nuna ma ba Allah ba yana so ya nuna ma cewa ranar tashin alkiyama rana ce ta firgici ba ba yana so ya nuna maka cewa ba rana ce wadda kowa zai rasa kakanuka yi a'a Allah madaukakin sarki yana baka labari ne da Allah ya ce ya hallaka wa'anda suka wuce sai ya ce wata iya ha udhunun wa'iya Allah ya ce mun baku wannan labarin ne mun hallaka su saboda kowace kunne mai kiyayewa ta kiyaye saba ma manzannin Allah to shi yasa Allah madaukakin sarki zai ba mu labarin wani firgici kamar an gaya mana cewa an hallaka wasu to mai yiwa har yanzu wani bai gamso ba da abin da ake bashi labari na an hallaka wasu to shi yasa Allah za ya ƙara mana misali na biyu wanda zai sa ɗan adam ya shiga daitayin shi shine Allah yake cewa idan aka yi busa busa a cikin ƙaho wadda kowa zai tashi domin ya zo a gaban Allah maɗaukakin sarki wannan ba komi yake nunawa ba shine faɗar Allah maɗaukakin sarki wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin kowace rai ta duba ta gani menene ta gabatar da shi a wannan ranar ranar da Allah maɗaukakin sarki za ya yi busa a cikin ƙafo domin a zo a yi hisabi a tsakankanin bayu wannan kuma ba komi yake nunawa ba sai tsoratar da bawa shi bawa ana so kada ya zo a rayuwa ta duniya ya shantake kada ya zo a rayuwa ta duniya ya hole kada ya mance a rayuwa ta duniya ya mance asalin abin da ya kawo shi asalin abin da ya kawo dan adam a rayuwa ta duniya shine bauta Allah madaukakin sarki babu wani abin da ya kawo ka in ba wannan ba Allah bai kawo mu a duniya ba domin mu nemi gidaje Allah bai kawo mu a duniya ba domin mu yi arme mu hayyafa Allah bai kawo mu a duniya ba domin mu bata rayuwar mu a wajen neman aiki Allah bai kawo mu a duniya ba domin mu shantake mu bata lokutan mu a wajen neman abun duniya a'a asalin abin da ya sa Allah maɗaukakin sarki ya kawo mu a duniya shine mu bauta mishi Allah yake cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin Allah yake cewa ban halicci mutum ba da dan aljani Allah ce illa liya'budun ba dan komai ba na halicce su kawai sai dan su bauta mini ni kadai Allah ce ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun Allah ce ni ba ni neman wani arziki daga mutane Allah ce wa ma uridu an yut'imun kuma ba ni neman cewa idan karfi na ya kare su ciyar da ni Allah ce dalili da yasa Allah ya halicce mu shine domin mu bauta mana to tana yiwa wannan dalilin ba zai ishe ka ba shine Allah yake haikato mana wani yake hakato mana wata rana wadda Allah madaukakin sarki za ya sa a yi busa a cikin kaho ranar da babu abin da za ya ceci dan adam sai abin da ya gabatar da shi a wannan rayuwar ta duniya ma idan ka doka yanzu yadda muke rayuwa yanda kasan ba za mu mutu ba ba a ce kar a nemi abin duniya ba kuma ba a ce ba mutum idan Allah ya yi mishi ni'ima kada ya ji daɗi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisul qudsi ya ba mu labarin cewa Allah yana so idan yamma bawa ni'ima ya ga alamun wannan ni'imar a jikinka amma kuma kada neman ni'ima ta duniya ya sa mutum ya manta lahirar shi kada wajen neman abin duniya ya sa mutum ya manta asalin abin da ya kawo shi a duniya kamar mutum ne ka ɗauke shi ka tura shi misiyan wani wuri ka ba shi kuɗi ka ce ga abin da ake so ka yi bayan ya je sai ya je ya yi wani abin ba wannan abin ba kaga idan ya dawo ko ya koma ya yi wannan aikin da ka aike shi saboda shi ko kuwa baka kuɗinka saboda bai yi abin da ka aike shi don shi ba to haka allah maɗaukakin sarki ya aiko mu a duniya ne saboda mu samu mu yi aiki idan ka lura cewa yadda muke ba da himma wajen neman rayuwar mu ta duniya wallahi da muna ba da himma a wajen neman rayuwarmu ta lahira haka to da abubuwa sun zo mana da sauki idan ka ga yadda mutane suke fafutuka yaki halak yaki haram kowa gurin shi ya tara abin duniya wani idan ka ga kalar gidan da yake tsarawa kai ka ce kai ka ce ba zai mutu ba wani idan ka ga kalar motocin da ya laya a gidan shi kai ka ce ba zai mutu ba mutane suna ta hulɗoɗi na duniya wannan duba a hana ba amma kada dai mutum ya manta asalin abin da ya kawo shi a duniya Allah maɗaukakin sarki yake cewa fa idza nufikha fi suri nafkhatun wahida Allah ce idan aka yi busa a cikin ƙaho wadda busar da kowa zai tashi domin ya zo a wajen Allah maɗaukakin sarki a yi musu hisabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa abun da ya yi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo duniya bai shantake ya yi zaman shi ya hole manzo Allah yake cewa wallahi inni la astaghfirullah manzo Allah ya ce a kullun yana neman gafara Allah aktara min 70 marra manzo Allah ya ce yana neman gafarar Allah a wuni abinda ya fi so 70 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana qiyamul layl har kahuwan shi suna ruwa matar shi Aisha da Allah ta ƙara tabbata a gare ta tace ya manzo Allah kai ho mutun ne wanda Allah ya yafe maka duk abinda kai na rayuwar duniya amma ya ce afala akunu abdan shakura manzo Allah ya ce ma Aisha wai shin ni ba ni so in zamanto cikin bawa wanda za ya gode ma Allah madaukakin sarki idan dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi qiyamul layli haƙa huwan shi su yi ruwa ko su tsatsage to ina ganin da ni da kai mu ne yafi dacewa da mu yi wannan saboda mu samu rahama mu samu sauki mu samu tagomashi a wajen Allah madaukakin sarki al-Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da hadisi hadisin Abu Sa'id al-Khudri da Allah ta ƙara tabbata a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kaifa kaifa un'amu wa qad iltaqama sahibul qarnil qarna manzo Allah yake cewa wai ta kaka zan zo in ji in ji dadin rayuwar duniya kaifa un'am manzo Allah yana mamaki wai ta kaka zai ji dadin rayuwar duniya wa qad iltaqama sahibul qarnil qarna manzo Allah ce alhali kuma ma'abucin qaho shine mala'ikan da Allah zai umarce shi ya yi busa a cikin ƙaho wanda Allah ce taƙaƙa zan samu nutsuwa taƙaƙa zan samu jin daɗi taƙaƙa zan samu holewa a rayuwa alhali shi kuma wannan mala'ikan ya rige ya riƙe wannan ƙafan ƙam wanda Allah yake cewa wa hana jabhatahu ya yi shiri wa asga sam'ahu kuma ya miƙa kunnan shi yantaziru an yu'mara an yunfakha fa yunfakha manzo Allah yake cewa wannan mala'ikan ya rige ya rike wannan kahon babu abun da yake jira sai dai a bashi umarni a ce ka busa kaho ya busa saboda duniya ta tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yake jiran a busa kaho domin ya zo a wajen ubangijin shi a mai hisabi shi yana da lokacin da zai tsayawa yana kula rayuwar duniya yana da lokacin da za ya tsayawa ya bata rayuwar shi a wajen gine-gine yana da lokacin da zai tsaya ya bata dukiya bata rayuwar shi a wajen neman kuɗi ya manta lahirar shi yana da lokacin da zai zo a duniya ya ci haram ya ci halak ya yi abin da ya ga dama alhali ga mai busa ƙaho ya rige ya riƙe wannan ƙahon yana jira kawai allah maɗaukakin sarki ya ba shi umarni domin ya busa wannan ƙafa sai musulmai suka ce manzo allah sallallahu alaihi wasallam kaifa naqulu ya rasulullah to yaya za mu cewa bayan cewa gashi mai busa ƙaho ya riƙe ƙaho yana jiran a ba shi dama ya busa manzo allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil ku ce Allah maɗaukakin sarki shine ya wadace mu kuma madalla da wannan mawadaci tawakkalna alallahi rabbina mun dogara ga Allah maɗaukakin sarki wannan ba yana nuna cewa mutum ya zo a duniya ba ya ce ya dogara ga Allah idan Allah ya ga dama ya sanya shi aljanna idan Allah bai ga dama ba ya sanya shi wutar jahannama a wannan ba tawakkali bane ba abinda ake ce matawakkali shine bawa ya tsaye ya jajirce ya yi abun da idan an busa ƙaho Allah maɗaukakin sarki za ya dube shi da idan rahama domin ya tausaya masa idan dai bawa bai yi wannan ba to babu wani abu wanda za ya sa Allah maɗaukakin sarki ya jibance shi a ranar da za a yi busa a wannan ƙafa a ƙarƙashin wannan malamai suka zana abubuwa guda biyar idan Allah ya yi umarni a busa ƙaho lokacin da kowa yake cikin firgici lokacin da kowa yake cikin ɗimuwa kai bawan Allah menene za ka yi a rayuwarka ta duniya Allah maɗaukakin sarki ya sa ka samu sauƙi malamai suke cewa abu na farko da mutum za ya yi shi ne tauhidullah bil ibada shi ne bawa ya kaɗaita Allah maɗaukakin sarki da bauta tun a rayuwarshi ta duniya kada a same ka kana da alaƙa da ɗan ƙwarzane ko yaya ne na shirka kai shirka ko da shirka ce tariya kada ka yarda ka je ma Allah maɗaukakin sarki da wannan idan mutum Allah ya sawaƙe ya je ma'allan shi da wannan to akwai matsala abu na biyu da malamai suke zanawa wanda zai taimaka ma bawa idan Allah ya yi busa a cikin kaho ya sa bawa ya samu sauƙi shine mutum ya dage akan wa'annan salloli guda biyar wanda Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu da su wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a cikin hadisi ingantacce yake cewa babu abun da Allah ya hiso kamar abun da ya umarce ka ka zo mai da shi yadda ya umarce ka don haka Allah maɗaukakin sarki ba yawan tarin nafila yake so ba haka Allah maɗaukakin sarki ba yawan tarin abun da ba a sanya ka ba yake so a abun da Allah maɗaukakin sarki yake so farko shine abun da aka sanya ka shin kayi wannan abun yadda aka umarce ka idan ka tsaye da wa'annan sallolin kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya umarce ka to abu ne mai sauƙi duk wata nafilanka Allah maɗaukakin sarki ya karɓa amma idan mutum bai dage ba akan abun da shi ne wajibi shi ne farilla to duk wata nafila da za ka zo da ita ba za ta amfane ka ba in dai babu wannan farilla wadda Allah maɗaukakin sarki ya umarce ka da ita al'imam ibn al-qayyim so da dama a cikin littafan shi yana faɗan cewa yana daga cikin abin da zai sa Allah maɗaukakin sarki ya amshi nafilanka shi ne ya amshi ya amshi farillarka idan ya kasance farillarka baka tsira ta ba kana yin ta yadda ka ga dama kana wasa da ita ko baka iya ta ba to nafilolinka ma akwai wahala Allah maɗaukakin sarki ya karɓa amma idan Allah ya ɗauki ya amshi farillarka to duk wani abu da kai na ibada to Allah maɗaukakin sarki za ya karɓa abu na biyu na uku wanda za ya taimaka ma mutum a lokacin da Allah maɗaukakin sarki za ya busa a cikin ƙahubawa ya samu sauƙi shine mutum ya kiyaye masaɓa ma Allah fi sirri wal alan duk abun da aka ce wannan saɓan Allah ne to an so gabawa musulmi ya yi ƙoƙari ya kiyaye wannan abun sawa'an yana ganin mutane a lokacin da yake yin wannan abun ko ko baya ganin mutane a lokacin da yake aikata shi abu na ƙarshe wanda za ya taimaka ma bawa idan Allah ya sa an yi busa a cikin ƙahu bawa ya samu sauƙi ya samu sauƙi to shi ne Allah maɗaukakin sarki ya datar da kai da yawan nafilfili a same ka kana nafilfili bayan salloli da kamun salloli a same ka kana tashi a cikin dare kana ƙiyamun laili a same ka kana azumin nafila a same ka kana yawan sadaka kamar yadda za mu zo mu karanta a nan gaba a cikin wannan sura mai albarka Allah yake cewa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida Allah maɗaukakin sarki yake cewa da ƙasa da duwatsu dukkaninsu Allah maɗaukakin sarki za ya ɗaga su idan aka ɗaga su sai a nike su a dandake su dandakewa a baki daya domin mi yasa saboda kowa ya zanki ganin abun da yake gaban shi babu wani tudu babu wani kware dukkanin shi abu ne wanda za ya kasance abu daya wannan mi yake nuna maka wannan yana nuna maka izza da cikar mulki da rububiya na Allah maɗaukakin sarki a wannan rayuwar ta duniya duk shekarun da aka yi Allah maɗaukakin sarki bai taɓa niƙe ƙasa ba da duwatsu ya niƙe su suka zamanto abu guda haka a duk wannan shekarun da aka yi na rayuwar duniya ba a taɓa ji ba ko a tarihi a ce ga wata rana an tashi wai sama ta tsage ko ta ɓarke amma Allah maɗaukakin sarki saboda ya nuna maka cewa yana da izza a ranar tashin alkiyama duk sai ya gama wa'annan da ƙasa da duwatsu duka Allah maɗaukakin sarki ya ninnike su ya daddake su daddakewa kala guda saboda miyasa saboda ya kasance rairai ne ya kasance hili ne tas wanda kowa zai iya biya wuce ba tare da wani abu ya tare shi ba Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labari cewa ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون الله مدوكاكين سركي yake cewa inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula Allah yake ba mu labarin cewa wannan ƙasar da muke rayuwa da ita da wannan samar da muke rayuwa da ita Allah ne ya hana ta zabcike ta faɗo mana Allah yake cewa idan da kuma za su kubcike to ma babu wani wanda isa ya rike su in ba Allah madaukakin sarki ba a cikin suratul fajr Allah ya bamu labarin cewa kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka Allah yake cewa idan aka tashi ranar tashin alkiyama za a ɗauki ƙasa a niƙe ta niƙewa wanda yake ya kai matuƙa a wajen niƙewa wannan yana nuna maka cikar mulki da izza na Allah madaukakin sarki a cikin suratul muzammil Allah yake cewa yawma tarjiful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila Allah maɗaukakin sarki yake cewa yau matarjiful ard ranar da za a ninnike ƙasa wal jibal da duwatsu wa kanatil jibalu kathiban mahila Allah yake cewa a ranar tashin alkiyama za ka ga cewa duwatsu sun kasance kathiban sun kasance abu ne wanda yake mai tabshi mahilan sun kasance abu ne wanda yake mai matukan tabshi yana nuna maka izza da isa na Allah maɗaukakin sarki wanda a duniya da Allah ya ga dama yana yin haka amma Allah bai yi haka ba sai a ranar tashin alkiyama don a nuna maka rana ce ta firgici rana ce ba ta ɗan adam ya zo a rayuwar shi ta duniya ba ya shantake da neman duniya ya shantake da neman abin da zai inganta rayuwar shi ta duniya ya manta da abin da zai same shi a ranar tashin alkiyama a cikin suratul taha Allah maɗaukakin sarki yake cewa yas'alunaka anil jibal suna tambayarka wai tuwa an ga duwatsu da muke gani manya-manya a rayuwar mu ta duniya idan an tashi ranar tashin alkiyama yaya za a yi da su Allah yake cewa fa qul yansifuha rabbi nasafan fayadharuha aqa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amta Allah yake cewa fa qul yansifuha rabbi nasafa ka gaya musu cewa ubangiji na zaya nike su su kasance niƙiwa wadda take ta kai matuƙa fa ya zaro ha a ƙa'an safsafan latara fi ha'i wajen wala'amta Allah ce sai ka gan shi hili ne wanda yake hili ne tas latara fi ha'i wajen wala'amta ba ka ganin wani tudu ko wani kware a ranar tashin alkiyama duka ƙasa za ta kasance libir za ta kasance wani abu ne guda wannan babu abun da yake tabbatar maka sai rububiyya ta Allah madaukakin sarki to idan aka yi wannan fa qul yansifuha rabbi nasafan fayadharuha aqa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amta yawma idhin yattabi'una ad-da'iya la iwaja la wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa Allah yake cewa ranar da mutane za su bi mai kira a lokacin da mai busa za ya busa dukkaninmu za mu bi shi domin mu zo a gaban Allah maɗaukakin sarki Allah yake cewa wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa Allah yake cewa kowa ya yi shiru babu wanda isa ya ɗaga baki ya yi magana a wannan rana Allah yake cewa la tasma'u illa hamsa baka jin komi sai huci huci na mutane saboda mutane sun shiga ɗimuwa sun shiga ƙaƙanukari sun shiga rayuwa ta tashin hankali Allah ce fa yau ma'idin waƙa'atil waƙiya Allah ce to idan baka san mitece wannan ranar ba ita ce rana ta tashin alƙiyama ranar tashin alƙiyama kamar yadda Allah ya ba mu labari a farkon wannan sura waƙa'atil waƙiya ita ce rana wadda za ta tsayu kamar inda Allah madaukakin sarki yake ba mu labari a farko wannan sura alhaqatu malhaqa Allah ce kadzabat thamud wa adun bil qari'a to wannan suna ne na uku na ranar tashin alkiyama Allah yake gaya mana a cikin wannan ayar yake cewa fa yawma idhin waqa'atil waqi'a a wannan ranar ce mai abkuwa ta abku duk abin da ake tsoron ya faru ya rige ya faru idan mutum ya je da aiki na kirki to za ya ji cewa alhamdulillah idan kuma mutum bai je da aiki na kirki ba Allah ya sawake za ya ce qala rabbir ji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun Allah yake cewa wanda bai je ma Allah da wani aiki ba nagari wanda bai je ma Allah da abin da aka umarce shi a duniya ba za ya nemi a bashi dama a maida shi a gidan duniya a bashi 'yan daƙiƙoƙi a bashi 'yan sa'at domin ya zo ya sake ya yi aiki na kirki Allah ce kalla innaha kalimatin huwa qailuha ai babu uzuri a wannan ranar Allah ce wannan kalima ce wadda shi ne ya gaye ta shi ne ya kirkire ta ma'ana Allah yana so ya nuna ma cewa dama an maida shi a duniyar da ya manta cewa wannan ranar za ta ƙara abu kuwa kuma ya koma abun da yake yi Allah yake cewa fa yawma idhin waqa'atil waqi'a Allah ce wannan ranar ita ce mai abkuwa ta abku ranar da babu wanda za ya ɗauko ladashi ya baka babu wanda za ya ɗauko sallar shi ya baka babu wanda zai ɗauko nafilar shi ya baka babu wani mutum wanda ka tute shi dala ko ebaka wanda a gidan duniya yana iya yahe maka ya kau da kai a wannan a'a babu wani mutum da zai iya ɗaga ma ƙafa daidai da ƙwarzanar lada ko da misƙala zarratin ne kowa yana so Allah maɗaukakin sarki ya amso daga wannan ya bashi saboda mu yasa saboda shi ma ya samu ya tara ya tsira wannan kuma yana mai ƙara tabbatar mana da cewa shi rayuwa ta ɗan adam ba ta taƙaita ba ne a kan ya zo duniya kawai ya bauta ma Allah maɗaukakin sarki idan dai kana so ka je ma Allah maɗaukakin sarki da kana kana lami ƙalau ku haɗu da Allah lafiya lau dole sai ka kiyaye abubi abu na farko dole sai ka kiyaye haƙƙin Allah abu na biyu dole sai ka kiyaye haƙƙin mutane waɗanda kake rayuwa da su haƙƙin mutane waɗanda kake kasuwa da su da haƙƙin mutane wanda Allah maɗaukakin sarki ya haɗa ka makwabtaka da su da haƙƙin mutane wanda Allah ya haɗa ka hulɗa ta aiki da su dole ne sai ya zamanto mutum yana kiyaye wannan haƙuƙa saboda idan mutum bai sannu ba Allah ya sawake za a tashi ranar tashin alƙiyama ka zo da tili na lada amma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce wannan mutumin ya zo da asara sahabbai suka ce wane ne wannan manzan Allah yake cewa shi ne zai zo a ranar tashin alkiyama ya cuci wannan ya zalunci wannan ya amshi abbakan wannan bai maida ba ya zagi wannan ya yi gulmar wannan sai a ɗoki ladan shi a ɗoki ladan shi a ba ana ba mutane idan ladan shi ta kare a zan kido ko zunubin wa'ancan ana loda mashi to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mana hannunmu mai sanda akan cewa ita rayuwa ta duniya dole sai mutum ya kiyaye wa'annan abubuwan guda biyu saboda kada ya zo ya zo da tarin lada amma ladar shi ba za ta amfane shi ba ya zo ya yi bauta a banza za a ɗauki ladar wannan aba wani Allah yake cewa fa yawma idhin waqa'atil waqiya wannan rana ce wadda rana ce wadda mai abkowa ta abku duk abun da ake tsoro ya rige ya farku in khairan fa khairan wa in sharran fa sharran wani daga cikin salaf aka ganshi yana kuka aka tambaye shi me kake ma kuka yake cewa wallahi qabdatan yawmal qiyama yake cewa idan fa an tashi ranar tashin alkiyama yake cewa kamu guda biyu ne qabdatun fil jannati wa qabdatun fin nar yake cewa ko dai Allah ya umarni da kai a kama ka a jefa ka a wuta Allah ya sawake ko kuma Allah ya umarni a ɗauki mutum a jefa shi aljanna yake cewa babu wani kamu na uku banda wannan yake cewa to shi abin da yake sanya shi firgici abin da yake sanya shi tashin hankali shine wani kamu ne za a yi umarni a yi da shi umar yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya kasance idan ya karanta alƙur'ani mai girma ya karanta wata aya wadda take dauke da firgici ya karanta wata aya wadda take magana akan ranar tashin alkiyama yakan tsayawa gida ya ta kuka har idanun shi su kumbure mutane su zan kizuwa suna duba shi ana tunanin ko baya da lafiya shi ko lahiyar shi lau babu abin da ya hana shi hita kasuwa babu abin da ya hana shi hita cikin al'umma shine kawai tunanan tunanan lahirar shi tunanan yake idan an tashi ranar tashin alkiyama wai shi wani hali za ya kasance to wa'annan fa wa'anda suke hana kansu hita kasuwa su hana kansu hulɗa ta rayuwa su Allah ya rige ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu kuma Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa ba so ɗai ba so bi ba a alƙur'ani mai girma Allah ya gafarta musu Allah yake cewa laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina tabauhu fi sa'ati al usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim liyatubu innahu bihim ra'ufur rahim koko thumma taba alaihim liyatubu innahu huwa tawwabur rahim wa'annan ha Allah ya rige ya sabkar da nasi qarara cewa Allah ya gafarta musu babu wani abu daga cikin su akwai wanda an mishi bushara da aljanna an gaya mishi cewa idan ya mutu shi dan aljanna ne amma zai karanta wata aya irin wannan ta firgici ya hana kanshi hita kasuwa ya hana kanshi hulɗa da mutane ya zamna gida ya ta kuka saboda rana ce wadda babu komawa a gyara a baya abinda aka zo da shi shine Allah madaukakin sarki za ya hukunci da shi wannan ba komai yake tabbatar mana ba shine cewa bawa idan ya rasa duniya bai kamata a ce shine abin tashin hankalin shi ba abin tashin hankalin da zai kamata musa a gaba shine idan an tashi ranar tashin alkiyama kada ka yarda ka rasa aljanna wannan shine abin da ya kamata yafi damun ka a rayuwarka ta duniya kuma idan ya kasance wannan shi yafi damun ka to duniyan ma Allah madaukakin sarki za ya baka duk mutumin da ka lura cewa ka lura cewa hammin shi shi dai rayuwar shi ta duniya Allah ne to za ka ga cewa baya daga cikin wa'anda suke shan wahalar rayuwar duniya amma duk mutumin da ya kwashe kayan shi daga mumbarin Allah madaukakin sarki ya kai su a wani mumbari za ka ga cewa a rayuwar duniyar ma wahala yake sha idan mutum ya danganta kanshi da Allah yana daga cikin abun da Allah yake mushi ya sanya mushi sauki a rayuwa za ka gan shi cewa baya da kodala amma in ka gan shi kai ba za ka ce a firgice yake ba za ka gan shi da kwarjini za ka gan shi da nutsuwa duk da cewa akwai matsaloli a tattare da shi amma wanda baya da wannan za ka ga cewa ko da yana da abin duniya in ka gan shi kawai ka ga wani mutum a firgice mara nutsuwa a don kuma saboda mutum ya kwashe kayan shi daga fadar Allah maɗaukakin sarki Allah yake cewa fa yawma idhin waqa'atil waqi'a wan shaqqatis sama'u fa hiya yawma idhin wahiya Allah maɗaukakin sarki yake cewa wan shaqatis sama sama ma saboda firgici zaka ganta cewa ta kyakkece ta tsatsage Allah yake cewa fahiya yawma idhin wahiya ita karan kanta sama a wannan ranar zaka ganta cewa mai rauni ce duk da cewa a rayuwa ta duniya babu wani gini wanda kowa ya yarda da cewa gini ne wanda babu wani dan adam wanda ya isa ya zo da irin shi Allah maɗaukakin sarki yake cewa fun marje ilbasara karrate ne yan ƙalibu ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir Allah yake cewa ka duba sama kaga hal tara fiha min futu Allah yake cewa ka diba kaga wai zaka ga inda ta tsage Allah ce in baka yarda ba thum marji'il basara karrate ka ƙara ɗaga kanka kame da idan ka so bi so uku ka ga cewa yan ƙalibu ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir Allah ce ganin naka zai dawo maka yana ƙasƙantacce yana wulaƙance saboda bai ga abin da yake so ya gani ba amma saboda firgici wannan sama fa ita ce a duniya Allah yake cuciya da ita yake nuna mana cewa mu duba mu ga wannan yana daga cikin rububiya na Allah maɗaukakin sarki amma a ranar tashin alkiyama saboda kwarjini da tashin hankali da mutane za su shiga har ita kan kanta sama Allah ce za ta kyakkece idan ta kyakkece saboda ita a wannan ranar ta kasance mai rauni ce a cikin suratul rahman Allah ya ba mu labarin cewa wan shaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan Allah yake cewa zaka ga sama ta kyakkece a wannan ranar za ta kasance kaddihan za ta kasance wani abu ne wanda yake mai tsananin laushi mala'iku suna sabkowa daga sama me yasa Allah yake cewa haka wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya Allah ce sai ga mala'iku su ma za su sabko daga sama idan suka sabko daga sama sai su zo su yi tsatsaye akan sansaninta suna tsatsaye a gehen a gehen sama su ma suna jira su ga yaya ne Allah maɗaukakin sarki za ya yi da su yaya ne Allah maɗaukakin sarki za ya yi da a halittun shi me yasa Allah maɗaukakin sarki yake cewa wal malaku ala arja'iha kowa mala'iku za su koma gehe su yi tsatsaye suna kallon al'amarin Allah maɗaukakin sarki Allah yana so ya nuna maka cewa a wannan rana babu wanda isa ya huskanci Allah maɗaukakin sarki da wata magana duk da cewa Allah ya ba mu labarin cewa wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa'anda suke wajen shi da cewa su ne mala'iku ba su girman kai a wajen bauta ma Allah maɗaukakin sarki amma ranar da firgici za ya yi firgici su kan kansu za su koma gefe ne suna kallo saboda Allah bai ba su dama su zo su yi ceto ba Allah bai ba su dama su yi wata ibada ba ko su yi wani aiki a wannan wunin wannan yana nuna maka cewa rana ce wadda Allah maɗaukakin sarki yana cikin tsananin hushi da bayan shi wannan rana ce wadda Allah maɗaukakin sarki ba zai shurari kowa ba kamar mai mulki ne masu ba shi shawara idan suka ga ya shiga wani yanayi suka ga ya shiga yanayi na ɓacin rai yanayi na fusata za ka ji suna cewa ka yi haƙuri mai gida yana cikin ɓacin rai ka bari idan an kwana biyu ya huce sai a zo mashi da wannan magana to irin wannan ne allah maɗaukakin sarki yake so ya nuna maka cewa ba wai wani salihi ba ba wai wani waliyi ba ba wai wani ba shehu a'a ko mala'ika bai isa ya rabo allah maɗaukakin sarki ba domin ya ce a sassabta ma bayu in ba muhammad ba sallallahu alaihi wasallam bayan cewa mun ƙare yawo a dukkanin wajen annabawa sai mu zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana laha ana laha ana laha manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi sujuda a gaban ubangijin shi ya gayi wasu kalmomi ya garza Allah manzan Allah yake cewa shi kan kan shi kalmomin a nan ne Allah maɗaukakin sarki za yi mishi ilhamar su ya gayi wa'annan kalmomin saboda Allah maɗaukakin sarki ya sassabta mana Allah yake cewa wal malaku ala arja'iha a wannan ranai mala'iku mala'iku ne za su yi za su yi tsatsaye a gefanta Allah yake cewa yau mata shakkaku sama'u bili gamami wa nuzilal mala'ikatu tanzila Allah yake cewa ranar da sama za ta kyakkece da gilgizai Allah ce wa nuzilal mala'ikatu tanzila su ma mala'iku za ka ga cewa sun sabko suna gefen ubangijinsu a cikin suratul fajr Allah maɗaukakin sarki yake cewa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa Allah yake cewa ubangijinka za ya zo da shi da da shi da mala'iku saffan saffan sun kasance wa'annan mala'iku sun yi sahu sahu ne suna tsaye su gami Allah maɗaukakin sarki za ya umarta da ayi da bayan shi Allah yake cewa wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya Allah yake cewa a wannan ranai mala'iku guda takwas ne za su ɗauki al'arshin ubangijinka a saman su wannan kuma raddi ne akan al-mu'tazila su suna ganin cewa al'arshi ita ce zatin ita ce mulkin na Allah madaukakin sarki a wurin su idan aka ce al'arsh ba ana nihin da shi wata kujera ba ba ana nihin da shi wani abu ba wanda Allah madaukakin sarki yake zauna akan shi da zatin shi a su a wurin su al'arshin shine mulkin Allah to idan mulki ne ya za a ce kuma ga wasu mala'iku guda takwas sun dauke shi wannan yana nuna cewa ba mulki ba ne ba kawai dai wani gado ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya halitta ma kanshi kamar inda Allah yake cewa wasi a kursi yuhu samawati wal ard wani gado ne wata kujera ce wadda Allah ya yi ma kanshi kamar yadda masu mulkin mu a duniya suke yin zamne amma sai dai wani irin gado ne wasu alu anhu bid'a ka tambayi ƙaƙa yake da wace kamancece ne aka yi shi wannan kuma bid'a ne kamar yadda al-Imam Shafi'i ya tahi Allah yake cewa wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya ranar da mala'iku guda takwas za su ɗauki al'arshin ubangijinka a saman su a cikin suratul ghafir Allah madaukakin sarki yake cewa الذين يحملون الأرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا Allah yake cewa alladhina yahmiluna al'arsha mala'iku wa'anda suke ɗaukan al'arshin Allah wa man haulahu da wa'anda suke gefan su sune wanda Allah madaukakin sarki ke cewa wal malaku ala arja'iha wa'annan mala'ikun da suke gefe su ne Allah yake cewa wa man haulahu da wa'anda suke kusa da shi wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim suna yin tasbihi ga ubangijinsu wa yu'minuna bihi kuma sun yi imani da shi wa yastaghfiruna lil ladina amanu kuma suna neman gafara ga wa'anda suka yi imani suna cewa rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilman faghfir lil ladina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adhabal jahim suna cewa ya Allah rahamarka ta lullube dukkanin komai to wannan suna roƙa ma masu imani gafara Allah ya gafarta musu wa'anda suka zo da aiki na kirki wa'anda suka zo da aiki sai dai sun zo da ƙananan laifuffuka to su ne mala'iku suke yi musu addu'a shi yasa yana daga cikin addu'o'i wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da mu cika yi shine bawa ya danki maimaita cewa Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah kai mai afuwa ne kai mai karamci ne kana son afuwa ya Allah ka mun afuwa to idan bawa ya luzumci wannan malamai sukan cewa addu'an ta tattaru komi idan aka ce al'afu kai a tunaninka a yafe ma laifuffukanka shine al'afu a abinda jimlar take nihi a sanya maka sauki a cikin komai idan zinibi ne a sama sauki a ciki idan rayuwa ce ta yi tsanani a sama sauki a ciki idan ɗa ne kake fama da shi a sama sauki a wajen tarbiyyar shi idan mata ce kake nema a sama sauki a wajen gudanar da rayuwarku da kai da ita idan ranar tashin alkiyama ma firgici ya samu a sama sauki a wannan rana shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake umartan mu al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim sun fitar da hadisi ingantacce daga Jabir dan abdallah yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah yake cewa adhina li an uhaddithakum am malakin min malaikati llahi min hamlatil arsh yake cewa Allah ya bani umarnin cewa in ba ku labarin ɗaya daga cikin mala'ika wa'anda suke ɗoka al'arshin Allah maɗaukakin sarki manzo Allah yake cewa inna ma baina shamhati udhnihi wa inna ma bayna shamhati udhnihi ila atiqihi masirata 700 am manzo Allah yake cewa Allah ya bani umarnin cewa in ba ku labari akan wani mutum wanda akan wani mala'ika wanda yana daga cikin mala'iku wanda za su ɗauki al'arshin Allah manzo Allah yake cewa abin da ke akwai tsakanin kunnan shi da abin da ke akwai a tsakanin wuyan shi tafiya ce ta shekara dubu saba'in manzo Allah yake cewa tafiya ce irin tafiya ta ta tsuntsu ba wai tafiya irin taka ba ba wai tafiya irin ta sauri ba tafiya ta tsuntsu wanda yake zai tashi cikin dan lokaci kaɗan ya kai wani wuri to tsakanin abin da ke akwai a kunnan wa'annan mala'ikun wa'anda suke ɗauka al'arshin Allah maɗaukakin sarki tsakanin wuyansu tahiya ce ta shekara dubu saba'in ba tafiya irin taka ba ba sauri irin naka ba manzo Allah yake cewa tafiya ce wadda ta tsuntsu wanda yake da gaugawa wannan babu abun da yake nuna maka sai izza da buwaya na Allah madaukakin sarki mu yasa Allah yake ba mu labarin cewa manzo Allah yake ba mu labarin irin wa'annan halittun dan Allah ya nuna maka cewa idan aka tashi hallaka ka kai abu ne mai sauki a wajen Allah maɗaukakin sarki idan Allah ya umarni da wannan mala'ikan Allah ya sawaƙe ya durmiyar da mutum a cikin wutar to kai baka da wani ƙarfin da za ka iya da za ka iya ƙwata kanka a wa'annan mala'ikun su ne Allah maɗaukakin sarki yake cewa na da'ud dabaniya su ne Allah maɗaukakin sarki za ya kira domin su kama mutum Allah maɗaukakin sarki ya kare mu Allah yake cewa yau ma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya ranar da za a bujiro da ku a bullo da bayu Allah ce la takhfa minkum khafiya kada kai zaton cewa wai akwai wata halitta da za ta iya boye ma Allah madaukakin sarki kada kai zaton cewa wai idan an busa kafo za ka boye ma Allah madaukakin sarki Allah ce a'a la takhfa minkum khafiya duk wanda yake zaton zai iya saka a rigar shi ko wani wanda yake zaton zai iya saka a rawanin shi to shi kan kan shi bai isa ya boye ma Allah madaukakin sarki balle kai ya boye ka idan ma ya gaya ma wannan to da nassin alqur'ani Allah ya karyata shi Allah yake cewa yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya ranar da za a bijiro da ku babu wani abun ku wanda za ya boye ma Allah madaukakin sarki a cikin suratul kahf Allah yake cewa wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada Allah ce za mu tattaro bayu gaba daya dukkaninsu falam nughadir minhum ahada ko daya daga cikinsu Allah ce bamu bari ba wa uridu ala rabbika saffan Allah ce za a zo da halittu a gaban ubangijinka a bujiro da su suna masu sahu Allah ce musu laqad ji'tumuna furada laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra Allah yake cewa kun zo mana kamar yadda muka halicce ku halitta ta farko bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida Allah yake cewa ai kun raya cewa kun yi zaton cewa wai wai ba za mu tashe ku ba ba za mu sanya muku wata rana ba wadda dukkaninku za ku haɗu a wannan ranar domin Allah maɗaukakin sarki ya yi hisabi a ƙalƙashin a yayi hisabi a tattare da bayan shi sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa fa amma man uciya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ya isa Allah yake cewa fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi Allah ce amma kaga wanda za a bashi littafin shi da hannun shi na dama fa yaqulu ha umqra'u kitabiya sai ya ce ku duba ku zo ku karanta littafi na inni zanantu anni mulaqin hisabiya lalle ni na tabbata cewa zan hadu da sakamakona fa huwa fi 'ishatin radiya Allah ce wannan za ya kasance a cikin rayuwa wadda take yardaddiya fi jannatin 'aliya a cikin aljanna wadda take madaukakiya qutufuha daniya Allah ce kayan itatanta daniya suna kusa da junansu ne dab da dab suke ba sai ya sha wahala ba idan za ya cirowa Allah yake cewa kulu washrabu hani'an ku ci ku sha hani'an bima aslaftun fil ayyamil khaliya ku more ku ji dadin ku saboda mi bima aslaftun fil ayyamil khaliya saboda abinda kuka aikatar da shi a cikin a cikin kwanuka wa'anda suka wuce Allah madaukakin sarki yake cewa fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi Allah ce amma kaga wanda aka ba littafin shi da hannun shi na dama fa yaqulu ha umqra'u kitabiya sai ya ce ku duba ku karanta littafi na anan malaman tafsiri sun yi sabani su wane ne za ya ce maku duba ku ga littafi na ku karanta malaman tafsiri suka ce mutane yan uwan shi wa'anda suka yi aiki na kirki su ne yake nuna ma cewa ha umqra'u kitabiya ku amsa ku duba ku karanta littafi na a cikin suratul inshiqaq Allah madaukakin sarki yake cewa fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi Allah ce amma kaga wa'anda wanda aka bashi littafin shi da hannun shi na dama fa sawfa yuhasabu hisaban yasira to za a mishi hisabi wanda yake hisabi mai sauki ne wa yanqalibu ila ahlihi masrura za ya ruga a wajen dangin shi yana masruran yana mai jin daɗi a nan ma malaman tafsiri sun yi saɓani ila ahali zuwa ga 'yan uwanshi suwa ne ne 'yan uwanshi 'yan uwanshi wa'anda suka yi imani tare da shi suka kaɗaita Allah maɗaukakin sarki da bauta don idan an tashi ranar tashin alkiyama babu wata dangantaka da za ta amfani mutum in dai ba dangantaka ba ce ta imani Allah ke cewa al'akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa almuttaqun Allah yake cewa abokanin juna idan an tashi ranar tashin alkiyama sashen su da sashen su makiya juna ne Allah ce illa almuttaquna sai kawai wa'anda suka kiyaye dokokin Allah Allah yake cewa duk wanda aka bashi littafin shi da hannun shi na dama to wannan mutumin Allah madaukakin sarki zai yi mishi hisabi wanda yake mai sauki ne muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu a cikin wa'anda za a ba littattafansu a hannunsu na dama a ranar tashin alƙiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a cikin hadisin da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar manzon Allah yake cewa inna Allah yudnil mu'mina fayadaw alaihi kanafa yake cewa idan an tashi ranar tashin alkiyama Allah za ya yi kusa da mutumin da yake da imani sai Allah ya ɗauki tahin hannun shi ya ɗaura a kan kafaɗar wannan bawan Allah sai Allah maɗaukakin sarki wa ya sturuhu sai Allah ya sa a sa wani rido a sa wani hijabi sai Allah ya ce mishi a ta'arifu zamba kaza sai Allah ya ce ma wannan bawan shin ka san zunubinka wanda kallabe a wata rana kai sai ba wannan ya ce eh Allah madaukakin sarki na amsa wannan zunubin nawa sai Allah ya ƙara ce mushi a ta'arifu dhanba kaza shin wannan zunubin da kai a rana kaza shin ka tuna fa yaqulu na'am ay rabb sai wannan bawan ya ce tabbas ubangiji na na san cewa na aikata wannan laifin a wannan rana hatta idza qarrara bi dhunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halaka manzo Allah yake cewa har sai idan mutum ya yarda da cewa wa'annan zinuban nashi sun hallaka shi sai Allah ya ce satartuha alayka fid dunya sai Allah ya ce wa'annan zinuban naka a gidan duniya na sitirta maka su wa ana asturuha lakal yawm Allah ya ce ma wa ana aghfiruha lakal yawm Allah ya ce ma wannan bawan kamar yadda na suturta maka wannan laifin naka a duniya to a yau ma ranar tashin alkiyama na gafarta maka fa yu'ta kitaba hasanatihi dan Allah ya ce sai Allah ya umarni da a ba wannan bawan littafin shi na aikin shi na alkhairi amma littafin shi wanda yake dauke da zunubi to Allah madaukakin sarki ya sa an gafarta mishi wannan zunuban ba ma za a bashi littafin ba tunda dai an nuna mishi cewa ya yarda kuma zunubi ne wanda zai kai shi wuta sai Allah madaukakin sarki yayi umarni da a goge wannan zunubin sannan a yi ma mutum gafara shi yasa yana daga cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi idan ya zo zaman tahiya na ƙarshe manzo Allah yake cewa Allahumma hasibni hisaban yasira yakan ce ya Allah ka yi mini sakamako sakamako mai sauki wa ana so gabawa mai imani yawaita wannan saboda me yasa saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya inganta wanda manzo Allah yake cewa man nuqishal hisab udhiba manzo Allah yake cewa duk mutumin da aka yi mishi keke da keke a wajen a wajen sakamako manzo Allah yake cewa wannan mutumin za a yi mishi azaba amma idan Allah madaukakin sarki ya ga dama sai a samu wani gungu na zanubinka a gafarta maka sai a samu wani gungu na laifinka a yafe maka domin mutum ya samu ya shiga aljanna Allah madaukakin sarki ya sa muna cikin wa'anda Allah madaukakin sarki za ya suturta musu zanubansu a duniya ya kuma suturta musu su idan an tashi ranar tashin alkiyama wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a wani hadisi yake cewa babu wani mutum da za ya shiga aljanna a ranar tashin alkiyama in dai ba Allah ba ne ya yi mushi gafara sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tambaye shi babban manzo Allah suka tambaye shi ya rasulullah hatta anta shin har kai ba za ka shiga aljanna ba sai idan Allah madaukakin sarki ya maka gafara yake cewa wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi yake cewa hanni ba zan samu in tsira ba a ranar tashin alkiyama sai idan Allah maɗaukakin sarki ya lallabe ni da rahamashi Allah yake cewa inni zanantu anni mulaqin hisabiya wanna da ta zo anan ba tana nihin zato ba tana nihin da cewa tabbatuwa yake cewa inni zanantu anni mulaqin hisabiya lalle ni na tabbatar da cewa zan haɗu da wannan sakamakon nawa wanda na aikata aiki na kirki a wajen duniya saboda me yasa wala yadhlimu rabbuka ahada Allah ya dokan makan shi alƙawalin cewa shi ba zai zalunci bawa ba duk abin da bawa ya je ma Allah da shi na alkhairi to zai samu wannan alkhairin duk abin da bawa ya je ma bawa ya je ma Allah da shi na sharri da ya samu wannan abin rubuce yanzu zabi ya rage akan Allah idan Allah ya ga dama ya yafe idan Allah madaukakin sarki bai ga dama ba ya yafe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abu Huraira da Allah ta ƙara tabbata a gare shi manzo Allah yake cewa man yadkhulul jannata yan'amu la yay'as la tubla thiyabuhu wa la yafni shababuhu manzo Allah yake cewa duk mutumin da ya shiga aljanna Allah yake cewa fa huwa fi 'ishatin radiya fi jannatin aliya shi yana a cikin rayuwa wadda take mai dadi a cikin aljanna wadda take madaukakiya manzo Allah yake cewa duk mutumin da ya samu ya shiga aljanna to wannan mutumin ba za ya yanke kamna daga rahama Allah ba manzo Allah yake cewa la tubla thiyabuhu manzo Allah yake cewa kayan shi ba za su yi dauda ba wala yafni shababuhu haka kuma ƙuruciyar shi da yarintar shi ba za ta taɓa ƙarewa ba Allah maɗaukakin sarki za ya mai da mutum tamkar sabon sarmayi wanda yana nan yadda yake rayuwar shi ba ta yin gaba ba ta yin baya saboda ya samu ya more ma ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya tanada mishi a ranar tashin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri da Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa yunadi munadin idan mutane suka shiga aljanna mai kira zai yi kira Allah da ya sa wani mala'ika ya yi shela ya ce musu inna lakum an tasihhu fala tasqamu abadan yake cewa ku dinnan ya tabbata a gare ku za a ba ku lahiya fala tasqamu abadan ba za ku taɓa rashin lahiya ba har abada wa inna lakum an tahyau fala tamutu abadan Allah zai ce ma 'yan aljanna za ku rayu ne rayuwa wadda ba za ku taɓa mutuwa ba har abada wa inna lakum an tashibbu fala tahram fala tahramu abadan Allah madaukakin sarki da ya same shela yayi shela a gaya ma 'yan aljanna cewa Allah ya tanada muku rayuwarku ta samartaka ba za ku taɓa tsuha ba wa inna lakum an tan'amu fala tayasu abadan manzo Allah zai sa Allah madaukakin sarki zai sa mai shela yayi shela a ce ma yan aljanna duk abun da suka gani a wannan nasu ne kada su ji wani damuwa kada su ji wani wani kada su ji wani damuwa akan cewa wani abu a cikin aljanna ba nasu bane ba Allah yake cewa qutufu hadaniya Allah yake cewa 'ya'yan itacenta ba sai an sa wani abu an girgizo ba ba sai an hausa an sa wani ya hau ba domin ya cirwa qutufu hadaniya Allah yake cewa 'ya'yan itacensu ayan itacensu suna nan a kulkusa idan ka bukata kawai za ka sa hannu ne ka zaro ka yi amfani da shi Allah yake cewa kulu wa sharabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya za a ce da su ku ci ku sha me yasa aka hore muku irin wannan rayuwar saboda abinda saboda abinda kuka kasance kuka aikata a rayuwar duniya wannan kuma rihi ne Allah madaukakin sarki yayi da Allah yake cewa fa idza nufiqa fi suri nafqatun wahida dan Allah ya nuna maka cewa dukkanin shi ba abu bane na firgici sai Allah ce bima aslaftum fil ayamil khaliya da abinda kuka kasance kuna aikatawa a cikin wannan rayuwar ta duniya Allah yake cewa tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun lakum fiha fakihatun kathiratun minha ta'kulun Allah ce wannan aljanna uristumuha an gadar muku da ita ne bima kuntum ta'maluna da abin da kuka kasance kuna aikata wannan yana mai tabbatar maka da cewa babu wani mutum da za ya shiga aljanna idan dai bai dage yayi aiki ba ko da Allah madaukakin sarki yana da rahama to abin da ake so ga mai imani ya kasance yana yin wani aiki wanda wannan aikin Allah zai dube shi yi maka rahama abinda kuma Allah ya fi so na daga cikin aiki shine adwamuha ba wa aikin da za a yi yau a bari ba nafilan da za a yi yau a bari azumin da za a yi yau a bari ko kusa da zumuntan da za a yi yau a bari a abinda Allah madaukakin sarki yake so aiki ko da tilo ɗaya ne ko da nafila ce raka'a guda biyu kake yi to idan dai ka dage kana yin wannan kan mutu a kan shi wallah maɗaukakin sarki ya fusan irin wa'annan ayyukan wanda aka dage ana yin su shi yasa Allah yake cewa bima aslaftum fil ayyamil khaliya saboda kada wani ya zatan cewa ga wasu an kwashe su an yi aljanna da su ga wasu an kwashe su an yi wuta da su yayi zatan cewa shi ba a mishi adalci ba sai Allah ya togaciya yake cewa bima aslaftum fil ayyamil khaliya ba wai an ba ku shi ne ba haka kawai a banza ba wai an ba ku shi ne ba haka kawai saboda ana so ku shiga aljanna a'a bima aslaftun fil ayyamil khaliya da abinda kuka kasance kun aikata a cikin wannan rayuwar taku ta duniya shi yasa ba a so bawa mai imani ya zo rayuwar duniya ya shantake yanda ka san wai shi ya zo ne kawai shi kenan ba za ya koma ba a'a idan mutum yayi haka to yana cikin hadari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a cikin hadisi ingantacce yake wasafa mana aljanna yake cewa fiha ma la ainur ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar wanda Allah yake cewa a cikin aljanna akwai abun da ido bai taba gani ba wala udhunun sami'at wani bai taba jin labarin wata kalan ni'ima da wasu kalan kayan danye da ke akwai a wajen aljanna ba manzo Allah yake cewa wala khatara ala qalbi bashar kai koda za a barka kai imaji ne koda za a barka kai ta tunani to ba za ka iya tunano iya ni'imar da Allah madaukakin sarki ya aje ma yan aljanna ba uwa uba bayan cewa yan aljanna suna ni'imtuwa da ni'imar nan Allah ya sa mai shela ya yi shela ya tambaye su shin wai na rage ku da wani abu in aljanna su ce kalla wallahi ya rab su ce a'a ya ubangiji mu ba a rage mu da komai ba mun samu aljanna da gida mai kyau mun samu kayan itace mun samu mata mun samu yara ya tufu alaihim wuldanun mukhalladun duka mun samu wannan sai Allah madaukakin sarki yake cewa ba na rage ku da wani abu Allah yayi kashafi akan zatin shi a ran nan ne yan aljanna za su ga zatin Allah madaukakin sarki wanda lokacin da annabi Musa ya nemi ya ga haka a rayuwar duniya Allah bai bashi wannan damar ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa nurun anna ara lokacin da manzo Allah ya dawo daga Isra wal Mi'raj aka tambaye shi shin wai kaga Allahnka yake cewa nurun yake cewa ai Allah haske ne anna ara ya za in iya ganin shi to wannan ganin Allah madaukakin sarki zai ba 'yan aljanna ranar tashin alkiyama su gani wannan zatin na Allah madaukakin sarki muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sanya mu wa'anda wa'anda Allah da ya yi musu rahama Allah ya dubi laifuffukan su ya ce na yafe muku su a duniya dan haka a yau ma na yafe ku muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu a cikin aljanna muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu da aikin da za ya datar da mu da aljanna da abun da yake aiki ne na alkhairi muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dage akan shi kuma mu mutu akan shi muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu a cikin wa'anda za a ba littafin su a hannunsu na dama abinda muka karanta na daidai Allah maɗaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته